أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan halka mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu yau talata 22 ga watan 11 miladiya 2022 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roka da ya mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai malam ya ce yau karatu ne na fikihu inda muke cikin littafi na iziya shafi na talatin daidai malam ya ce a sani na biyu an yi kaddima rijilahul yusra fi dukuli mutum ya gabatar da kafarsa ta hagu yayin da zai shiga bayi wal yumna fil khuruji kafarsa ta dama yayin fitowa as-salisu na uku an yaqdi hajatahu wa huwa jalisun ya biya bukatarsa alhali yana zaune yana tsugunni ma'ana kar mutum ya zo zai biya bukatarsa ya tsaya a tsaye ya yi fitsari a tsaye shi ake magana a nan wurin tilla ana ganin cewa babu muru'a a wurin to gwamma mutum ya zamanto ya tsugunna ne kada fitsarin ya rika tsatsallansa an gane wannan ko yawwa sai aka ce to ya tsugunna an gane ba wai zama haka dircen ka a'a wannan jalis din ana nufin qu'udan ne an gane ya tsugunna kuma wannan zai ƙara kare ka daga yan nesa su rika hango ka cewa ga ka can kana kaza eh an gane wannan ko Allah ya yafe mana kuma za a fi ganin al'auran ka a tsaye akan a tsugunne Allah ya yafe mana nan ba na hudu to amma akwai wuraren da kuma tsugunnawa ba zai yi ba kamar masu zuwa kasashen waje airport bayukansu ba irin na gargajiya ba ne ko wani abu ne kamar randa haka silba an wani lankwasa shi haka ka gane irin abu ka ce mene urina to sai mutum ya je to kaga ya zai mutum zai yi abara ka yi tsugunnawa ba wani domin babu wurin tsugunnawa sai dai a tsaye ne abin kamar kwalba yake haka in ka yi sai ya gangara ya tafi in ka yi sai ya gangara ya tafi to kaga wannan lalura ne zai yi kuma ga bayin amma yanayin yadda mutanen mu suke da ko in kula kaga bayi kace kace ba wankewa wata da watanni ka je ba ka iya tsugunnawa ba sai dai kaga mutum ya tsaya a tsayan tun dan ka tsugunna ka dauki wani cutan a zo ai ta magani ana kashe kuɗi kuma kaga shari'a ba ta laminci wannan ba to tsayuwanka a tsaye zai fi zama sauƙi a kan da ka ɗauki laluran an gane irin wannan to irin wannan amma in ba irin wannan ba to mutum ya kama ruwan shi a tsugunne shine mafi a'ala sannan na hudu an rabiu nan ba na hudu an yi dima sitira hatta ya dunu min al'ardi shine mutum ya dawwama a cikin sitirarsa har sai ya kusa da ƙasa sannan sai ya kwaɓa wandan ba kawai kana tsaye haka kawai ka sake wandan ju ya faɗi kana ƙoƙarin matarewa a na shugaban marayu ko ba haka to ban gana hausan ya tuna da ba to shine dai muke magana dai yanzu a nan to kada mutum ya saki wando haka sha kawai ko kuma aka ce a sai kayi ƙasa-ƙasa dab da za ka sai ka cire wannan ka zamo shi haka shine maganar da ake yi alkamisu na biyar an ya tami da alariji da yusra shine mutum ya dogara ya ba da ƙarfi a kan kafarsa ta hannun hagu ya ba da ƙarfi a kafarsa ta hagu me yasa aka ce haka me yasa aka ce haka mutum ya ba da ƙarfi a kafarsa ta hagu saboda idan ka ba da ƙarfi a kafanka ta hagu to to bututun da ke fito da ba hayan to yare kamata na ce tub suke cewa makon turanci ai ko mene tub ne ai shine zaka faɗa dai da Hausa to ka ce tiyo amma kuma bai kamata tiyo ba bututun dai wanda ba hayan ke tsillowa ya biyo haka ya fita to shi wannan hancin idan ka ba kafanka na hagu ƙarfi ka ba ta ka ba ta ƙarfi zai ka ba ta nauyi yawa bututun zai fi budewa sai mutum ya rika fitar da shi sulululu haka kamar dan wake amma in ba haka ba zai ga mutum ya je ba yana ta nishi aka ca to da zaran kayi wannan dabaran sai ga nan da nan salin alim mutum ya fita sannan kuma mutum ya ta nishin nan yana kokarin sai ya turo ba haya yana haifar da bullukowan hanjin uwar hanjin shi sai ga shi ba basir mai tsiro ba shi kuma ba abin nan ba amma ga dubura kuma ya fito haka to wannan nishin ne da mutum zai ta yi shi dole sai ya turo shi ne yake haifar da wannan ɗin malam ya ce a sadisu nan ba na shida ila rabi'u ashara ila rabi'u ashara har zuwa nan ba na goma sha eh nan ba na goma sha hudu shine an yi farrija baina fakidai shine ya bude cinyoyin nasa ya bude cinyoyin nasa kar mutum ya zo ya tsugunna zai bayan gida ya mammatsa cinyoyin haka a ka buda su malam bai gani ba wa an yattani ba al-mawdi'a as-sulba mutum ya nisanci wuri mai tauri wuri mai tsauri ta yadda idan mutum ya yi fitsarin fitsarin zai rika tsallansa ko in ya yi bayan gida bayan gidan zai rika musamman ma gudawa ya rika tararra tsatsin nan ka san wani zubin gudawa yadda yake to idan aka ce akan dutse ne mutum yake yin gudawa ya za ka ga wurin kaga duk kafansa wandansa duk za ka ga ya fallatsa haka kana da yana faruwa ne tilla ka ga an rubuta shi yana ganin kamar ba zai ba zai faru ba yana faruwa ne malama masani o o to ya tuna lan shi kaga an rama kaga a rana ɗaya a lokaci ɗaya ya ci kila ka tuna naka ne waya ka to kuma munan ba masan haka kuma mu je gaba ko da dai an rama mu wani ne walma walma ad-da'imi ko da'ima walma ad-da'imi haka nan ruwa wanda yake a tsaye baya waigawa an gane irin ruwan da baya waigawa ruwan da yake a tsaye baya tafiya shi muke nufi to idan ruwan da yake tsaye ne to ba a son mutum ya yi wannan ya nisance shi tilla idan yana tsaye da kayi ka wurga dul zai dul ba zani ban allura da kayi sai ga wani ruwa ya taso sama kuma sai kuma ya ƙara taba ka in ba sa aka yi ba in akwai wani cuta a cikin ruwan sai kuma ya samu ɗan adam sai ya zama damuwa kuma Allah ya fi mana wan yu gaddiya rasahu yana daga cikin ladubba na kama ruwa ko na shiga bayi shine idan a buɗe ne zaka yi kaman fili ne kaman tsallaken can haka ko wani dan bakin gona haka to idan mutum zai yi sai ya samu wani ɗan mayafi haka sai ya rufe kansa an gane idan kuma babu mayafi to sai ya sama ya ɗaga babbar rigansa haka sai ya rufe kansa ta yadda ba za a gane ka ba ba za a rika cewa ai can muka wuce ka lado ko ko ko a sahun gumi ake cewa can muka wuce ka sahun gumi kaman kai na kake ta kama ruwa kama idan ka rufe kanka ba za a gane ka ba domin komai na musulunci yana son sutura komai na musulunci yana son sutura an gane wannan wa Allah ya takallama illa li muhimmin ka khawfi fawatin nafsi aw mali idan mutum ya shiga bayi ko kuma ya zo yana kama ruwa ko yana bayan gida to aka ce kar yayi magana kar yayi magana har ya gama illa li muhimmin sai yin abu wani abu ne mai muhimmanci ka khawfi fawatin nafsi kamar kubutan kamar jin tsoron rasa rai mutum yana bayi da yake kasan bayi kan da akan yi su sukan ɗan yi tsawo haka su ɗan dan ka hau kan sokawan za ka iya hango katangan waje to sai sai ka hango ga wani can zai fada rami in ya fada rami kuma za a iya halaka to babu laifi za ka iya yin magana ko ko kana cikin bayin tila an ce maka tsugunna ne ai kana tsugunna ne sai kawai kaga katangan da ke nan kamar misali lazazun misali nan bayin yake nan gidan shine katangan da ke jikin bayin kenan za a ce sai ga wuta ya kama to sai ka ce kana bayi ba za ka yi magana ba a kana bayin nan sai ka ce wuta wuta wuta wuta ta bayi ko sai kuma ka yi kai sauri sai ka fito dan a samu dama a shigo a kashe ko kuma a shiga ta ɗakin da wutan ya kama a kashe an gane wannan au mali koko ka zo ka tsugunna a nan ka bar kekenka a can a bakin hanya misali nan nan ne ciyawa yake nan ciyawa yake ka faka kekenka a can haka sai kaga wani kawai ya zo zai hau ma keke ya gudu da ita sai ka yaya sai ka ce kana cikin lalura ba za ka yi magana ba sai ka ce mai kai ban yi nisa ba a ta ko ba haka ba yawwa maimakon a gudun maka da keke ka ce waya ai tilla ina bayi ne yasa ban yi magana ba aka ce a ka zama wawa biyu ka ce kai ashe ina nan sai ajiye maka an gane wannan ko kuma jakan kudin ne za a yi wub a gaba da su haka ce sai kai magana ka ce game shi nan aje game shi nan ko wani abu dai makamancin haka shine malam yake magana wa an yattakiyar riha aka ce kuma mutum ya nisanci wurin da iska take kadawa an gani ko mutum ya nisanci inda iska take kadawa ma'ana idan iska tana yi haka ne to ni ba zan je can in tsugunna ba domin nan wurin ga mutane nan ka gani ko an gane ba zan tsaya wurin wancan mishan ba ko wancan layin domin iska ta kwaso warin ta zo ma mutane da shi to ya za ka yanzu sai ka yi gaba sai ka je can wurin kaman kasuwa kaga iskar dama an ta kwaso daga nan haka za ta yi can wurin can wurin wancan titin babban sai ka tsaya sai ka je can wurin sai ka sai iskar ya kara da shi can daji sai ya gaba da shi an gane wannan shine abin da malam yake magana wal hujra haka nan ramuka mutum ya nisanci ganin ramuka a daji ya je yana tsugunnawa a cikin ramuka ma'ana ya ga rami sai ya ce dama bayan gida yake to tullama a gida a matsayi yake ga wani rami nan kuma bari ya tsugunna sai ya yi a cikin ramin aka ce a domin abubuwa guda biyu zai yi a cikin wannan ramin akwai aljani ka yi ya zo ya cutar da kai an gane wannan zai yi ma ba haka ba ne zai yi ramin akwai wani maciji ne in ya kana tuttuko mai bayan gida ya yi fushi ya zo ya saro ka ta duburan to ta ina za ta ina za a fara yanzu kaga samu maganin ka ma an magana sarki ma babu dubu
a zai wanke mana maciji mana ce an ka sani maciji ba za a tsaya wankewa ba sai a gida ko to sai musulunci yake for your own safety saboda kariyanka a baka lafiya a baka kariya kada wani abu ya zo ya cutar da kai kar ka ga rami ka je ka yi fitsari a cikin ramin ko ka yi bayan gida a cikin ramin gudun irin wannan rikita rikitan ko dai ya zamanto aljanu suna cikin ramin ko ko ya zamanto akwai wani dabba ko wani kwaro wanda ka iya cutar da dan adam sai malam ya ce wal mala'ina salata da wurin tsinuwa guda uku wayannan wurin tsinuwa guda uku ba a san musulmi ya ba a san musulmi ya je ya tsugunna a wurin a samu wani ya ma wannan mutumin magana da Allah ko bai zo nan bane to wayannan wuraren guda uku kyale shi ba mu ci gaba ba komai su dai masu saurara ne ta recording shine zai zama damuwa to wayannan wuraren guda uku da ake tsinuwa aka hana mutum ya je ya baya ya tsugunna ko ya bayan gida a wurin ga sunan kaman haka wa hiya mawadi'u julusin nasi sune wuraren da mutane suke zama misali tilla ba maraya bane ba birni bane haka za a ga wasu kasan bishiya ne za a share sai a zo ana ana zama a wurin to kaka ga wuri an share shi an yi kiliyan shi mutum ya zo ya tsugunna ma mutane a wurin ko ya ma mutane fitsari a wurin duk wanda ya zo zai zauna a wurin in ya ga an yi wannan bayan gidan sai dai ya yi tsinuwa ko ba haka bane ya ce wanda ya zo ya yi wannan abun a wurin nan bai kyauta ba Allah ya mai kaza Allah to kaga abu ya zama abin da ya zama ko ba gaskiya ba ko kuma wurin da bishiyar da ta yi ‘ya'ya mutane na zuwa suna amfana da ‘ya'yan duk wanda ya zo zai hau bishiyar in ya ga kashi a wurin to kafin ya hau bishiyar sai ya yi mene sai ya yi tsinuwa to na farko kenan a wa ɗuruƙatuhum haka nan hanyoyin wucewan mutane sai ka zo tsakiyar hanyar mutane ka tattuka musu to aka ce a'a shari'a ba za ta yadda da wannan ba duk wanda ya zo wucewa ta hanyar da idan shi ya kai kai to zai yi tsinuwa ne ko ba haka bane zai yi tsinuwa ya ce wannan kaza kaza kaza kaza kaza kaza an gani ko sai mene ɗayan wa an yastatira ana yunin nasi saura guda ɗaya ainihin guda biyu kawo kuma an ce guda uku ne to na ukun shine zilluhu inuwa inda inuwa take ka je wurin ka je ka ka je ka tsuguna wa mutane a inuwa sai na malam yace na gaba wa an yattatira an a'yunin nasi mutum ya nisanta daga idanuwan mutane ma'ana mutane su daina ganin ka ka dan yi nisa idan ka dan yi nisa ka ɗan yi nisa sai ka abin nan da Allah a samu wani ya ji ma wannan mutum magana da Allah Haba. Wa an yi, aha, mu je, malam ya ce, ana, wa an yanta tira ana yunin nasi, ya nisanta daga idanuwan mutane, wa an yaba uda an masami ihim, sannan ya nisanci wurin jin mutane, idan kana fil fada'i, idan ya zamanto a fili ne, ma'ana inda mutane za su rika jin karan ba hayanka, irra tatatata ba tatata aka ce haba ustaz. Gaskiya mana, ko ba haka bane, wani ba, ko matan shi ne baya son ya ji karan, baya son ta ji karan ba hayanki. to ballantana kuma abokananka kawai zai aje ta habawa ne me kaci ne haka ya lalata maka ciki ce wallahi wani abu ne na samu haka kaza kaza kaza sai ga dai labari di ya canza haka malam sai ya ce idan kana fil fada idan ya zamanto a fili ne wa Allah ya takbir al qiblata yana daga cikin ladubba kada mutum ya fuskanci alƙibla idan mutum zai tsugunna ya kama ruwa ko ya yi bayan gida mutum ya fuskanci alƙibla yana kama abin nan wala ya tadbiraha kada ya juya wa alƙibla baya idan kana shi ma fil fada'i idan ya zamanto a fili ne to amma idan ya zamanto ba a fili bane ba a cikin ginannen wuri ne kaman bayikan gida an gani ko bayi na cikin gida ko wani abu makamancin haka to yaya shi mutum zai iya wasu malamai suka ce ba laifi zai iya tilla an sitirta alƙibla tsakaninsa da ita ɗin. Walam ya kun fi satiran, ka gani ko? Walam ya kun fi satiran, fa in ka na fi satiran, to amma idan ya zamanto akwai sitira, fa fi man ihi ƙaulani, to a wurin hanawan akwai zantuttuka guda biyu. Al-muktaru min huma al-man'u. zaɓaɓɓe a ciki shine hanawa ko da kana cikin wurin da yake kullallen wuri ne to a girmama alƙiblan a girmama alƙiblan a hana shi ya fuskanci alƙiblan an gane wannan wa amma fi'luhu fil manzili to amma aikatawan a gida shine manzila nan aikata wannan a cikin gida mutum ya fuskanci alƙiblan wasu malamai suka ce bai juzu mutlakan ya halatta mutum zai iya fuskantar alƙibla ɗin ya kuma kama ruwansa an gani ko a ani malam ya ce sawa'un daidai ne kana hunaka satirun akwai sutura shamaki tsakaninsa da alkiblan amla koko babu sutura kana hunaka mashaqqatun akwai tsanani in zai fuskanci alkiblan ko in ba zai fuskanci alkiblan ba ma'ana a ce in zai fuskanci alkibla in ba zai fuskanci alkibla ba za a sha wuya amma in zai fuskanci alkibla domin yadda aka yi bayan shot din shi haka shine yake kallon alkibla sannan aka sa pass din ya manni da bango kaga akwai damuwa ko ba haka ba ka san akwai irin bayikan nan sai a matsar da squat din abin zaman sai ya manne da bango sai ga hanyar shigowar tana kallon kofan gabas ne sai ka shigo ta kamar yadda kofan nan yake haka to sai a sa squat din kuma a can to kaga he has no any option sai dai haka to irin wannan to suya aka yi aka ce shi ma ba komai tunda ba zai iya juyawa kaga in zai juya ya kalla wani wuri zai zama akwai mashakka sai aka ce to babu laifi amla ko ba haka ba first loan nan za mu tsaya insha Allah Allahumma amfana bihi in akwai mai tambaya ɗaya biyu sai mu ansa in babu za mu haƙura za mu yi sallah a sato ai ya fi da ce bati sabo da sallah ne an gani to mu je darasi na gaba in akwai tambaya ai tambaya in akwai tambaya ai tambaya to za mu ji darasi na gaba tila babu tambaya mun ce a fara mallakan hisnul muslim ba mu sani ba ko an fara mallaka hisnul muslim malam ya ce waya akwai a waya to wanda yake da shi a waya shi kenan mu dai mun ce a mallaka zai yi ranar baka da caji ko zai ba ko ba zai faruwa ba ranar baka da shari to ya za a yi saboda haka a mallaka illa Allah dai bai ana mu abin da za a siya ba ko Allah yana ka eh ha ta ko yi wani abu tsakanin su ko yi wani abu shabi
shafi na biyar
Allahul makari kuma na'am bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim malam yace addu'a idza taqallaba idza taqallaba laylan addu'an da mutum zai yi idan ya juya da daddare ba kaga mutum ya kwanta haka to yanzu ya juya kuma hankalinsa yana nan an gane ya gane ya juya to sai yi wannan addu'a sai ce la ilaha illallah alwahidul qahar ko ka ce la ilaha illallah alwahidul qahar duka ya, ya halatta ko dai ka ce la ilaha illallah alwahidul qahar ko ka haɗe su ka ce la ilaha illallah alwahidul qahar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma alazizul ghaffar ko ka raba su ka ce rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma al azizu al gaffar duka ya inganta ko ka hada su duka ma gaba daya la ilaha illallah al wahidul qahhar kuma rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma al azizu al gaffar sai ka ci gaba da bacin ka kuma to amma mutane nawa ne za su iya juyawa a kawai kai da ka juya da dare sai ka ihu a haba da Allah mutum da mutum da zai juya bai san ya juya ba ko yawwa to kawai sai ya ihu sai ya ihu to ai ba wurin bane a ihu wannan bacci yake yi wannan bacci yake yi malam ya ce addu'a na gaba mun gama da wannan ko ban fasara ba la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah alwahidu wanda yake shi shi kadai ne alqaharu wanda yake karya mutane in suka ki bin sa ai wannan wannan sunan da kake gani alqaharu idan mutum yace zai ta sa ka gaba ka jame wannan sunan Allah zai karya shi ina tabbatar maka da wannan alkaharu mai karyawa duk duk isan mutum in Allah ya karya shi an gama da shi rabbu samawati wal ardi ubangijin sammai bakwai da kasai bakwai wa ma bainahuma shine ubangijin abin da ke tsakanin sammai bakwai da kasai bakwai din nan al-aziz shine mabuwayi al-ghafaru kuma mai gafara allura shine mabuwayi kuma mai gafartawa kai a gaida Allah ba wato idan Allah ya tashi nuna wa dan adam shi isasshe ne da ciwon haƙori kawai sai ya gare mutum ba sani ban kun taɓa lura sai ga mutum ya ce yi magana ta gani sai ya kasa wani kawai sai Allah ya same ciwon kunne ko ba haka yake faruwa ba ka ga mutum zau za ka ji kunnen yake yi ba kar kai fata Allah ya jarabce ka wani ciwon yatsa za a sama ciwon ya me dan kankare waklo ko eh wiklo ne ko waklo wiklo a a ya to kuje ta san kaga yan boko ma sun samu saba eh ka faɗa da ƙarfi wiklo ka ce a to to wiklo dan kankare ne kawai da Hausa sun mun bu ganewa na ciwon kunne yake wata mata a nan garin inna lillahi wa inna ilaihi jini yayi ko me ciwo ya tayi kawai sai da suwa to ka gani mutum to ya ji tsoron Allah shine ai nake faɗa yanzu ai da ciwon yatsan nan kawai sai ga Allah ya buwaye mutum kowa na bacci sai ga kawai ka daga hannun la ilaha kana kawai kana shaidawa babu an bauta da gaskiya sai Allah o wanda ne dole ne subhanallah subhanallah oh ana cire hannu wani kuma da ta dame shi kawai ce da ta sa hannu a dasha shi da hannun shi bisa kan wannan Allah ya cire hannu sama baya komawa wani yatsan
shi ba a ƙoli ne da yake hari yake hari
to Allah ya tsare Allah ya kare Allah ya tsare Allah ya kare saboda haka mutane a ji tsoron Allah wani ma maruru za a sa mai sai ya kasa zama ko baya yi za ga mutum ya kasa zama sai ga mutum yana yana wani haka ya zo sallah sai ga yayi haka shi kowa ya sai ga mutum ya haka shi shi ba gola ba
Zai maru wata mata da kai.
a nan layin to ka gani ko maruru kurji haka wannan da kake gani
Yaran su matse mata suka ce, "Bi ba zan matse ba, sai sun gida aka matse shi ke nan suna."
Allah ya kare Fara kumbura kai ta asibiti.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wurin ya fara kumbura daga fasawa Eh,
Allah ya kare Allah ya tsare babi na gaba malam yace ma yaf'alu idza ra'a ru'ya aw al hulma ko aw al hulmi malam yace addu'an da mutum zai yi idan ya ga mafarki wanda baya su an gani ko to kana yin haka aka ce na daya yan fusu an ya sari salasa sai kai tofi a gefen hagunka so uku top top top sai ka ce mene sai ka sannan yasta iz billahi minash shaitan sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa min sharri ma ra'a sai ya ce yana neman tsarin Allah daga shaitan da kuma sharrin abin da ya ganin nan sai ka ja bakin ka shi idan mutum ya yi mafarkin mugun abu to ba a so ya fito cikin mutane yana faɗa ba a so ta aiki ne mafarki an biyo ni ana ta tarana aka ce a kai ustaz da kaga irin wannan ka nemi tsari daga Allah daga shaidan da kuma wannan mafarkin da ka gai- ka gani Allah ya kare ka kada Allah ya tabbatar da shi to da safe a ƙasar Hausa sai aka sa mutane akan layi aka ce sai ka yi sadaka me yasa domin sadakar nan da za ka yi tana tunkuɗe musiba da bala'i guda saba'in. Yes, ko ma ba mafarki kai ba, in za ka fito wurin aikinka ka ɗauki naira abin da ya sawwaka naira abin da ya sawwaka eh yawo a da zan faɗa ne sai naga kuma akwai masu kuɗi a wurin yawo ba sarakan ba haushe ba naira abin da ya sawwaka kenan daidai karfinka kar ka zamanto kai babban mai kuɗi ne ka zo kana sadakan naira goma a za ka fito nema kai babban mai kuɗi ne to yi sadakan kamar ɗari ɗari biyu an gane irin wannan ko yanzu misali mutumin da ke harkan citta na arma ko shine ya je musu magana to mutumin da ke harkan citta yana sarrafa miliyoyin kuɗi shi ne zai fita sai ya bada naira goma sarka ya kyautar shi da kan shanan sai ka bayar da abu mai kima wanda wannan bawan Allah shi ma zai ji daɗi duk dai wanda ka ganshi a nan garin ka ɗauko sadakar naira ɗari ka bashi zai ji daɗi ko ana ma ba an ce a ga kamar shugaban marayu bane a bashi sadakar naira ɗari a kai bari a baka ka fi karfin sadakar naira ɗari ka ji ko ka ji yawwa kaga kamar irin su me sunan ka kamar baban nan wanda muke karatu da shi a nan wurin kagan an ba shi sadakar naira ɗari zai ji daɗi zai addu'a ko kamar wanda aka san cewa suna cikin damuwa aka ɗauka aka ba su za su ji daɗi to amma a cikin nan kamar shi shugaban marayu da muka yi misali da shi shi wani aka ma ba shi sadakar naira sai ya kalla ma tukunna ko a gwada to shine muke magana wanda kuma bai da ƙarfi to ba laifi ya yi sadakar naira hamsin naira ashirin naira goma to wannan sadakan dai da za ka yi almuhim da yake nan sadakan nan da za ka yi kwara ɗaya Allah zai tunkuɗe maka musiba da bala'i guda saba'in shi kenan sai ka je wurin aikin ka lafiya in ma wani mugun abu zai faru da kai a wurin aikin da to wannan sadakan da kai sai ga Allah ya kore maka ita an gane wannan an gane wannan yanzu kamar dan uwanmu da ya samu lalura a goshi ranan da ya yi sadaka yaya malawalu kiliya ranan ko to mu je gaba malar ya ce awo yana jin wani abu ne to mu je gaba rawawun muslim nan ba na gaba du'a'ul hammi wal huzni wannan ita ce addu'ar da ake yi idan damuwa da bakin ciki ya dama mutum idan damuwa da bakin ciki ya dama mutum to wannan addu'an mutum zai yi sai Allah ya yi masa damuwan nan da wannan bakin cikin ga addu'an kaman haka Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal bukli wal jubni wa dala'i ad-daini wa ghalabati ar-rijali rawahu al-bukhari kuma anan zamu tsaya malam yace addu'an damuwa da bakin ciki, za ka ce, Allahumma, ya Allah ya Ubangijinmu, ka san Allahumma nan sunan Allah ne, sai a ƙara mimun a wurin. Eh, Allahumma, ya Allah ya Ubangijinmu, inni ni ɗin nan, a'udhu bika ina neman tsaronka min alhammi daga dukkanin wata damuwa, wal huzni ina neman tsananka daga dukkanin wani abu wanda yake bakin ciki ne can ba a kanmu ba Allah makwabtanmu ma tsallake wal ajri ya Allah dukkanin abin da zan gajiya a kansa Allah ka jagorance ni a kansa dukkanin wani abu wanda zai zo a ce wai ka gajiya to kana neman tsarin Allah a kansa kada Allah ya gajiyar da kai wal kasali haka nan dukkanin wani aiki da za ka fara a ce kasala ya kama ka aka ce Allah ya maka jagoranci a kai kar kasala ya kama ka kai dan uwa ko wanki ne fa za ka yi ba ka kasa ko da in sun fara wanki sun gaji ko to ko wanki ne za ka yi ba ka so ka gaji wannan addu'an za ka yi nan da nan sai ka kai wanki kama ce na matanka ta kawo ya ango ina ga maka ina a alaji ka gwada kuma ka gani a ina gaya maka muje wal bukuli kana roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya kare ka daga rowa ka san rowa mugun abu ne Allah ya baka amma kai kayi mafi aka ce na ka bayar alladina yabkaluna wa yamuruna nasa bil bukli su ne wanda za ka ga su suna rowa kuma suna hana mutane su ba da taimako to musulunci baya son haka a abinda ma musulunci yake so a gare ka shine ka roki Allah subhanahu wata'ala kar ya hada ka da hanyar ruwa kada abun aha duniya ya rufe maka ido ya tsole maka ido wal jubuni shi ma nau'i ne na rowa shi ma nau'i kasan rowan ma kala kala ne ko akwai shuha ai wa man ittaka aha wa man yuka shuha nafsi shi ma nau'i ne na rowa wadala iddaini da rinjayen bashi bashi ya zo ya maka katututo in baka gane wannan ba an gane wannan da hauhawa to a ce da hauhawan bashi wannan yana binka dubu goma wannan yana binka dubu biyu wannan yana binka dubu tamanin wannan yana abin ya yi yawa to za ka ce ka roƙi Allah a matsayinka na musulmi kada Allah ya haɗa hanyarka da bashi abinda hausawa suke faɗa wai bashi hanji ne wannan ba daidai ba ne a abinda musulunci yake nema ka roƙi Allah ya tsare ka dukkanin wasu buƙatocinka ka sa Allah ya yi maka su kawai kakka dogara da wayanka an gane wannan wannan kenan wa galabatin rijali da rinjayan abokan gaba makiyanka fi nasara a kanka makiyanka ahan fi overpowering ɗinka haka sha dukkanin wani mutum in dai sunan shi mutum ne kada Allah ya sa ya rinjaye ka ko dai a neman kuɗinka ko a karatunka ko a neman aurenka Allah malam a malam kabiru ko ba ka wani a kai saboda ka kwana biyu ne ina gaya amma sau nawa mutum zai je ya fara neman aure wani ya zo daga baya ya kasa shi ko baka sani ba wai ana ce ana ce musu wai let koma sai ka gama hidima da yarinya shekara ɗaya shekara biyu kawai sai wani ya haɗu da ita wata ɗaya ba duk ya rusa wancan shekaran naka yana da a masallacin ka ke zagi inna lillahi wa inna ilaihi to ka gani kenan wa galaba ta shi sai ka gama hidima da yarinya shekara ɗaya shekara biyu kawai sai wani ya zo cin wata ɗaya kawai sai ga wai ya kifar da kai wai wai maha an bashi auren from new york su ake ce ma let koma ai wayannan let koma din sun fi illa sun fi illa to sai aka ce kai ka rika yin addu'a kada Allah subhanahu wataala ya ba irin wayannan mutanen nasara a kanka duk inda ka dosa Allah ya ba da nasara haka ai kai kada Allah subhanahu wataala ya bayar da mu kuma wannan shine abin da zamu dauka karatun mu na yau Allahumma amfana bihi tambayoyi in akwai tambayoyi daya biyu in babu zamu hakura tambayoyi jama'a to ba tambayoyi kenan sai addu'a اللهم برحمتك الواسعة أمنا وقنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمة المسلمين الأحياء منهم والأموات وتاب بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين